بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin Umdatul Ahkam na al-Imam al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi idan ba manta ba muna cikin babin tahiyya mun gaba hadisi na tahiyya za mun fara hadisi na salatin annabi insha Allah ta'ala za mu ƙara karatun karanta wannan hadisi sai kuma sai kuma mu ci gaba daga inda muka tsaya قال سوى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب ابن ابن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد حديث لك عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال اكتوى لقيني كعب ابن عجرة kab ibn ujra ya hali da ni fa qala sai yace min ala uhdi laka hadiya bana baka wata kyauta ba inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kharaja alaina lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito wajen mu wata rana fa qulna sai muka ce masa ya rasulullahi amma aikin Allah qad alimna kayfa nusallimu alayka mun sanya za mu maka salati sallama fa kayfa nusalli alayka to yaya kuma za mu maka salati qala sai manzo Allah ya ce qulu allahumma salli ala muhammad ku ce ya Allah kai annabi muhammad salati wa ala ali muhammad kuma kai ma wato alayen gidan annabi muhammadu salati kama sallaita ala ibrahim kama yadda kai ma annabi ibrahim salati innaka hamidun majid lalle kai godaje ne kuma wato mai girma wa barik ala muhammad kuma kai ma annabi muhammadu albarka wa ala ali muhammad kuma kai ya albarka ga alayen gidansa kama barakta ala ibrahim kama yadda kai albarka ga annabi ibrahim innaka hamidun majid lalle kai godaje ne majidin kuma mai girma a nan in alura a yanayin yadda salatin ya zo a wannan ruwaya a inda mala ya kawo mana za a gaina cewa ne kama sallaita ala ibrahim babu wa ala ali ibrahim aka a wannan ruwayan wannan hadisin da shi mala ya kawo a cikin nuska ta hamdul fiqh yake cewa kama sallata ala ibrahim wa ala ali wa ala na'am kama sallata ala ibrahim babu ali ibrahim a wasu ruwayoyi kuma da aka samu na nuskoki da aka samu na wannan littafin wannan nuska wato kofi da aka samu na littafin a cikin malam sai ya ce kama sallata ala ibrahim wa ala ali ibrahim kuma duka dama hadisi ya tabbata duka akwai hadisin da ya zo kama sallata ala ibrahim innaka hamidun majid akwai hadisin da yazo kama sallata ala ibrahim wa ala ali ibrahim da karin ali ibrahim ne kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim anan kuma kama barakta ala ibrahim kadai to duka dai ya zo a riwaya babu wani matsala akai kowanne muka karanta yayi din wanda ya duba bato taqiqin da Mahmud al-Arnaud yayi za ga shi ya dauki wancan lafazin wannan kuma Hamid Fiqi sai ya kawo wannan lafazi din duk babu wani wata matsala akwai su a cikin hadisai wannan hadisi yana koya mana yadda za mu yi manzo Allah salati kaga sahabbai duka su wato larabawa ne larabawa ne suna jin larabci amma yayin da Allah ta'ala ya sakar musu da aya cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima manzala sai ya koya musu za su yi musu in za su roƙan masa aminci to su shigar da wannan roƙon a cikin tahiyansu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sannan kuma ya koya musu kuma idan sun zo kuma za su yi sallama da ake yi shi ma wannan zai iya shiga cikin wannan a taslim da ake magana amma abu ɗaya da ya saura shine mazala bai koya musu yadda ake yin wato salati ba kaga wannan shi ke nuna maka cewa shi wato salati saukansa a ce za a yi shi a cikin sallah daga baya ne salati da irin wannan salatin salatin ibrahimiya salati na da a ci akwai kaza salati ala ibrahim wa ala al ibrahim daga baya ne abin yazo dokan yazo saboda haka shi sa da amma ake da dan magana akan wajibi ne ko ba wajibi bane tunda da can sai da suka tambaya sannan aka ya jira manzala ya jira aka masa wahayi sannan kuma ya sako sannan malamai suka samu sabani wajen shin wannan shi salatin annabi wajibi ne ko ba wajibi ba zuwa magana guda uku magana na farko shine jumhurin malamai a manyan-manyan malamai irin su ahnaf da masu mazhabin abu hanifa da kuma shi kasa abu hanifa da malikiya imam malik da mazhabin mazhabansa da da yawa daga cikin malamai su fiye da tsauri a duk sun tafi akan cewa su wato salati ga annabi a sallah wannan ba wajibi bane idan mutum ya bar salatin annabi a sallah to babu komai a kansa ya bari da gangan ne ko ya bari da da rafkanwa duk wannan babu babu komai wannan kuma sune jumhurin malamai akarul ulama galibin malamai sun tafi akan cewa ba wajibi ne ba sai imamu sai shafi'iyya shafi'iyya karkashin jagorancin Muhammad ibn Idris Shafi'i su sun tafi akan cewa rukuni ce a sallah rukuni wato shine idan in ba yi ba to sallah ta baci in kuma mutum ya bari ya bari wa darafkanwa to sai ya dawo da wannan raka'a sai ya dawo da wannan afwan sai ya dawo da wannan salatin da bai bari da bai yi din ba daga nan kuma sai wani abu da zai biyo baya biyo baya sadaka su suna cewa rukuni ne ga wanda ya bata haka dai bai bai zo ya ya rantsar da ita ba a sallarsa to sallarsa ta baci akwai ruwaya daga Imam Ahmad shi ma ita ta fi shahara a cikin mazhabansa suna cewa su ma cewa rukuni ce a sallah wanda bai bata to sallarsa ta baci sai kuma masu cewa suna ce mu aka da wajiba suna ce wa aka dawa jaba shine wanda ya barta wanda ya barta zai yi zai su da kanwa idan ya barta da gangan to wasu na cewa yana da zunubi amma kuma ba zai sallan ta yi wasu kuma su ce a sallan ba ta yi ba su wannan magana ce magana ce ta malamai da ake yi ta kamar yadda muka faɗa daga imamu ahmad ya daga cikin wanda suka faɗa cewa su abinda suka fi fahimta shine rukuni ce a sallah dole ce a sallah wanda bai yi ba to ba ma zai yi kawai cewa bari in zan rafkanuwa ba kadai a sai ya zo da ita imam al-ajurri shi ma haka yake fada yake cewa man lam yusalli kitan shakurihi al-aqiq duk wanda bai yi salati ga annabi ba a tahiyyar shi na karshe kaga da tahiyyar karshe ake magana ba wai tahiyyar farko ba tahiyyar farko da ma akwai magana sabanin malamai akan wannan amma tahiyyar karshe shi aka fi magana ya ce man lam yusalli kita shahudil akhir duk wanda bai tayya bai tayya bai salatin annaba ta yan karshe ba wajaba alaihi i'adatu salat wajibi ya ya rama sallarsa wannan kuma shine maganar shi ma kashi imamu shafi'i la ya kai imamu shafi'i kamar da na fada ko ce kamar yadda na a wata satin na hikaito nace muta akhiru ash-shafi'iyya yan baya baya na shafi'iyya suka ce Allahumma salli ala Muhammad ya zama wajibi akan sa a shi imamu shafi'i ne ma yake da wannan maganar za mu zo kuma mu ga wazahin yadda imana yake ganin abin so kaga to yanzu akwai muna da magana guda uku maganan farko shine wanda yace rukuni ce imamu shafi'i da imamu ahmad abin da ya fi shahara a mazhabansa da kuma shi ajurri ajurri shi ma wannan babban malami ne yana littafin a shari'a da yace rukuni ce a sallah kuma wannan shine fatawan imamu sha'abi amir ibn sharahil ash-sha'abi daga cikin tabi'ai wannan shine fatawarsa cewa idan mutum bai zo da salatan annabi ba sallah to sallarsa babu ita da gangan saboda haka idan kuma ya manta ne da rafkan ma to sai ya zo da wannan da wannan abin da ya bari kuma wannan shine fatawa na Muhammad ibn Ali ibn Hussein Abu Ja'far Abu Ja'far As-Sadiq Abu Ja'far Al-Baqir afwan Abu Ja'far akwai Ja'far As-Sadiq da akwai kuma babansa Muhammad Al-Baqir to shi ma abin da ake ruwatowa daga wajensa shi ne wannan yin taɗin wajibi ne kamar yadda imamu albai haƙi ya ruwaito maganarsa daga a cikin kitabin alfilafiyat wasu suna cewa wannan shi ne na yi ta ƙoƙari in ga maganganu da ake dangata wa sahabbai gami da wannan matsala tun da kaga waɗannan duk malamai ne ba kuma daga tabi'ai sai wanda suka bi bayan tabi'ai da kyautatawa mun gani ko a tsakanin sahabai akwai wanda ya taba sarraha ya ce wajibi ne to gaskiya ban sami datan akasin abin da na na saba gani wajen littattafai da malam fiƙi suke rubutawa suna cewa ana danganta ma imamu wato umar dan khattab da ibn mas'ud da abu mas'ud al-ansari da ibn umar ana danganta musu cewa su ma suna cewa wajibi ne rukuni ce a sallah to amma dai duka wannan gaskiya bayan ba a manyi dogon dubawa ba mu ga wannan wannan abin da hujjar da suke kawo babu ita galibin hujjar da suke kawo ko dai da'ifi ya ce idan sarihi ya ce da da'ifi ya ce wato idan karana ta ku sai magana cewa babu sallah sai da wannan salatin annabi to ba bai inganta ba in kuma wato ya inganta kuma ya ga wato magana ce mai fuska ba wai karare ne ya fito magana cewa in an bata babu sallah ba haka anan idan wanda ya ce shi rukuni ce a sallah ga wanda bai zo da ita ba sai ya sake zuwa da ita tukuna kafin su zara da ba wanda ya ce wanda ya ce rukuni ce a sallah eh wanda ya ce rukuni ce rukuni kamar kamar wato tsayuwa kabbara harama kamar tsayuwa kamar wato katin fataha kamar ruku'u ruku'i kamar dagowa daga ruku'i kamar sujada kamar dagowa daga sujada wanda daga rukuni na sallah wanda ya bar wanda ya bar nan abubuwan ba zai ce biyo ce kawai bari in sallah harkan waya isan masa ba a to to shine daga cikin wanda suka ce rukuni ce ta ma salatin annabi wanda ya bata shi ma sai ya ji ya sake risko da wannan riskar da wannan salatin annabi ga sallar sa na sallar sa yi sai kuma magana nabi masu cewa wajibi ne wajibi shine wato kamar kamar malikiya da muke yawan cewa kamar sunna ce muakkada galibi sunna muakkada a malikiya suka faɗa yana kusa da wajibi da sauran wasu daga cikin malamai ke faɗa a sallah so wannan shine magana na imamu ishaq ibn rahawiya shine ɗaya daga cikin ruwayoyi da ake samu daga imamu ahmad kuma kusan wannan shine zaka iya fahimta abinda ake rawaita daga ibn umar kamar yadda al-ma'bari ya ruwaito da sanadinsa zuwa gare shi za mu zo mu karanta din kuma wannan shi zaɓin al'allama albani albani wannan shi zaɓin sai yake cewa wajibi ne wajibi shi a wata albani a nan yana maganan idan baka zo da shi ba to kayi zunubi in kuma in kuma in kuma wato a masana ka tana nan shi bai ce ba sai za ka yi mata wani sujjada da kanuwa ba cewa ya alhadithu la yadullu ala rukunati salati ala nabi fi salati hadisin da ake kafa hujja da shi ka ibn udra ba ya nuna cewa rukuni ce a sallah ci ba ya nuna wa bi haka innahu la yazam min tarkiha butlanuha saboda barinta baya nuna cewa kamar salan ta baci barin salatin annabi baya nuna salan ta baci wa inna ma yadullu ala alwujub kawai yana nuna cewa wajibi ne faqat ya tamu tarikuhu wanda ya bari ya ya zirbi kaga anan shi bai ma ce za a yi sujada da karwa ba shi ma wannan wani sabani na malamai in ka ce wajibi ne to yanzu in mun na bari ina da zanubi ne kawai ko ko a ga zanubin ga kuma wani sujada da karwa da zan yi saboda haka to wanda ya ce shi kuma wato wajibi ne sai an yi wato afuwan wanda ya ce wajibi ne satin annabi to kaga ya ya lamar ta kamar matsayi ɗaya suke da tahiyan tahiya na tahiya kenan tahiya musamman ta farko idan mutum bai yi ba to zai iya zuwa sujada na rafkanuwa kadai ba tare da ya haƙi dawo da wannan sujada wannan salatin annabi ba wannan shine bambancin wanda ya ce wajibi da wanda ya ce rukuni ne sai magana na uku shine wanda ya ce shi su sunna ce a wajen su sunna wato mustahabbiya mustahabbiya ce mai mai karfi in ya bar ta to ya bar ya bar abin da aka fi so amma kuma idan in ya bar ta to bai yi abin da ake so ba ya yi makaruhi amma da in ya zo da ita shi aka fi so wanda shine maganar galibin malamai sai ma malik al-thawri abu hanifa har ma wasu daga cikin malaman shafi'iyya da afon malaman hanafiya da malikiya suke cewa wai imamu shafi shi kadai kadai da wannan magana suka ce ai shine ya fandare ya fandare da wannan magana to kaga wanda ko ba ba haka abin yake ba shi ba shi kadai waya ce wai duk wanda ya zo ya dauki wannan magana to wai ga imamu shafi ya dauka suka ce wannan shurubi ne kamar su imamu al-tahawi da sauransu suka ce wannan ya daga cikin shurubi na imamu shafi amma kamar da zamu zo mu gani kaga mun ce imamu sha'abi fatawarsa kenan mun ce muhammadu al-baqir daga cikin ahlul bait na manzon Allah shi ba fatawarsa kenan cewa sai an yi wannan sai an yi wannan wato salatin annabi a sallah to yanzu mu dan bi dan dalilai da malamai ke kawowa za mu fara imam magana imamu shafi dan magana shi ta farauni gaskiya za mu fara magana sa saboda sanan mu haukan maganar jumhurin sa na kuma mu ga masu cewa wajibi ne su ma mai hujjar su sai mu ga me yayi mu kuma za mu ya bayyana mana magana cewa wato rukuni ce a sallah gaskiya wannan muka ta da rauni kamar da na faɗa ta da rauni aka san shi imamu shafi'i da kuma imamu sha'abi da imamu ahmad a mashhurin mazhabansa da su muhammad al-baqi su suna cewa wajibi ne daga cikin hujja suna cewa wajibi ne saboda Allah ta'ala wa ya ce inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kaga suka ta hujja da wani abu da malaki kira dilalatul iqtiran dilalatul iqtiran shine a zo maka da wani hukunci guda biyu na farko da an fa ba da hukuncin karara wato an fi gane a cikin nasi cewa wato tabbas sai mutum ya zo da wannan hukuncin ɗaya kuma ba a zo da hukuncin shi ba shi sosai amma shi ba sai a ce to ya bi ya bi bayansa kaga anan a taslim ai ya zo a cikin tahiya kaga shi hukuncin sa karare ya zo hukuncin sa karare ya zo ko dai wajibi ne ko rukuni sabanin malamai amma dai assalamu alayka ayyuhan nabi mutum in bai yi wannan zai ce yayi tahiya ba to kuma da ba a cikin a cikin qur'ani cewa akai ya yi halabi da amanu sallu alaihi wa sallimu tasjil aka bara gabatar da salatin ma kafin sallama da aka yi babu shafi cewa to da aka ba duk inda kaga sallama za ka salati ya shigo ciki dan haka ya bayan wannan tahiyya din wannan shi da maganar shi imamu shafi'i na na farko to amma haka wannan shi baya nuna imamu shafi'i wannan ai ba sallah bane na farko baya nuna wajibi wajibci baya nuna rukuni kamar da shi imamu shafi'i yake ne ma ya faɗa saboda akwai maganan kammala tahayyar min al-mas'alati ma sha'a wannan da malamai ke kawowa cewa hadisi ne da yake fitar da fitar da duk wani abin da yake ba wajibi ba daga wajibci na na addu'o'i da ake a sallah musamman da wajen tahiyya din sannan kuma abin da ƙarin maka cewa wannan magana ta da rauni shine ai shi kake wato sujjada sujjada tahiyya din da ciki a cikin sa ne akwai assalamu alayka to ya tabbata kamar hadisin Abdullahi bin Muhaira in an batta za a iya sujjada da rukunwa kaga ba sai an sake dawo da ita ba to magana kuma a ce rukuni ce a sallah kuma ba wannan kaga yana magana ce mai rauni to shi babu shafi da ma shi in yace wajibi shi babu wani wajibin da in ka bata babu sallah da sallah shi a wajensa saboda haka sai ko ya zama wajibi irin rukuni zama a'a ba wajibi ba in ka bar shi shikenan sai da ce baka ta ba amma da sallah ne wannan shine magana imamu shafi sanar daga cikin hujjarsa kuma akwai magana cewa mazala ya ce ƙulu Allahumma salli ala Muhammad ya ce ku ce sun zo sun tambaye shi ne suka ce Allah maka salati sai ya ce ku ce sai dai ya jira ma an yi wahayi suka ce to al'asulu fil umur fil amr al wujub asali a umarnin da mazala ya yi shine wajibci sai in kana dalilin da ya togata wannan abin daga wajibci sadaka sai makatin kuɗi a haka to amma su jumhur suna faɗan cewa akwai yadda suke ba su amsa suna cewa to ai nan kaga an sun zo suna neman shiriya ne ba sun zo suna neman mai aka wajabta musu bane su duwa suka suna neman suna tambaya wato amru irshadi ne ba amru ijabin ba wannan dai haka suke cewa amma dai imamu shafi yana kafa hujja da wannan yana cewa wato wato shi wajibi ne akan ga wanda zai salatu annabi a sallah sai ya sai ya zo da shi akwai kuma ruwayi da ake kawowa daga sahabbai za mu bi wasu daga ciki mu duba mu ga ko yana mara ma mu shafi baya ko bai mara masa akwai hadisi na farko da imamu tirmidhi ya ruwaito daga umar umar dan khattab shi kadai wato shi ya shi ya faɗa wannan magana ba wai magana ne na manzo Allah ba umar yake cewa addu'a mawqufun bainas sama'i wal ard addu'a a za tsaya wato za ta tsaya tsakanin sama da ƙasa wato ba za ta wuce can sama ba kenan la yas'adu ma'ahu minhu shay babu wani addu'a da mutum zai yi wanda zai kara ya zarce san sama hatta yi salli ala annabi har sai an yi salati ga annabi suka ce to kaga wannan yana nuna aiki ne na Umar wannan sanadin sa sanadin sa Hasan ne Imam Ibn Kathir ya ya ce isnadu Hujayd sai Allah Albani ya ya hasana shi a cikin sahihi at-Tirmidhi sai suka ce to kaga wannan yana nuna kamar Umar shi ma ya tafi akan wajibi cewa yayi addu'a za a tsaye da ita ba za a karba ba har sai mutum yayi manzo Allah salati kaga wannan ai ba na farko dai ba a ci sallah Umar ya faɗa wannan magana ba sannan kuma muna muna da yakinin cewa Umar ba yana nuna magana magana da fadin ta ba da fadin ta ba ha a wajen sallah da wasu abubuwa ma da suke da alaka da da addu'a da muke yi muna da akwai addu'o'i da muke da yawa wanda ya yayi tawaturi kusan yayi gangami daga manzon Allah daga magabata cewa suna yin addu'an ba tare da sun yi wa Allah salati ba wani lokaci suna yin roƙon ubangiji ya biya musu wani buƙatu ba tare da sun yi wa Allah salati ba wani lokaci kuma suna yin abubuwa da dama ba sa yin mazalar salatin ko a farko a ƙarshe kaga wannan magana na Umar ba zai zama ta wato ya shigo ciki ba bal wani lokaci ma suna yin addu'a ba tare da sun yaba Allah ta'ala ba ai an muna yin haka wani lokaci mu roki Allah ya Allah ka kawo na mafita ba tare da mun mun yaba ubangiji kafin wannan mun wannan addu'a namu shi fada na na yabo ga Allah ta'ala ba balle kuma shi kanshi maza Allah ne masa wani salati muna yin addu'a irin wannan to kaga shi wannan wato azun da yadda su imamu shafi suka dauka ko ce yadda su shafi'awa suka dauka cewa wanda zai zama dalili bai zama dalili abinda Umar kawai yake magana shine wato wajabcin mutum a dole in da musulmi ne a samu a wani lokaci yayi a rayuwarsa ko dai a rayuwarsa ko duk wata wata ko duk shekara shekara a samu yayi yayi manzala salati idan bai yi ba to kamar yana kamar wani makata ne yake yake sawa ga addu'o'insa duka ko wani manjagara duk zai rikito shi kasa wannan ga wanda abin da ya kamata a fahimta kenan da akarin ibn umar ba yana nuna cewa sharadi ne na sallah ba kamar yadda wasu suke magana dan shi ba bai ma alaka tashin sallah ba cewa yi mawqufun bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu shay'a ta yusalla ala nabi sai ayi manzo Allah salati sannan addu'a za a karba wato ana magana cewa wajibi mutum koda a rayuwarsa ne ko kuma lokaci bayan lokaci da a rika samu dai na manzo Allah salati amma ba wai ana maganan wai sharadi ne na kowane addu'a idan za a yi sai ayi manzo Allah salati ba magabata ba su fahimci wannan wannan abin a haka ba so sai kuma hadisi na biyu da suke kawowa shine hadisi da da ibnu abi shayba ya ruwaito da shi da waninsa shi ibnu abi shayba ya ruwaito daga abul ahwas yace hadathana abul ahwas abul ahwas ya ba mu hadisi shine sallam ibnu sulaim an abi ishaq as-sabi'i kenan amr ibn abdullah as-sabi'i an abi al-ahwas daga abi al-ahwas sunansa auf ibnu malik ad-dushaymi wa abi ubaida da abu ubaida an abdullahi su biyun duka daga abdullahi dan mas'ud wadannan an rawaito shi daga wato almaja abdullahi dan mas'ud da biyu abul ahwas da shi da abu ubaida suka ce daga abdullahi dan mas'ud qala yake cewa ibnu mas'ud yake cewa ya shahadu ratul musulmi zai yi wato tahiyya thumma yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam salati thumma yad'u li nafsi sannan sai mu kansa addu'a wannan abu ubaida an ba manta ba shine wannan yaron abdullahi dan mas'ud din nan da muke magana cewa shi na to kaga anan shi ma ya kara an kara hada su da shi almajin Abdullahi dan Mas'ud wannan sanadin sa ingantacce ne amma kaga anan shi ma babu wani babu wani hujja da tunda cewa rukuni ne a sallah saboda a cikin ai cewa ya tashahhadu rajul musulmi ya kamata in zai tahiyya ya fara yin tahiyya ne sai ya gama kuma kun mai salli ala nabi sai manzala salati sannan kuma kun mai da'u li nafsi wannan kawai a cikin nan maka cewa kar ka fara baka salati kafin ka yaba ka yaba ubangiji kafin kai manzo Allah salati amma ba yana cewa ba yana nuna cewa wajibi ne kamar yadda wasu ke wasu ke faɗa da haka shi ma babu shafi duka da hujja da suka yi hujja da wannan shafi awa wannan shi ma bai da wani babu wani hujja amma za ka imam al-bayhaqi bi ya kawo waɗannan a matsayin hujjoji nasu a cikin al-khilafiyat sannan akwai al-ma'mari ya rawaito da sanadinsa al-hafiz ce sanadi ne wato mai kyau ko gyararren sanadi a cikin amalul layli wal layli amalul yawmi wal layla daga abdullahi ibn umar ibn umar yake cewa la takunu salatu illa bi qira'atin sallah ba za ta cika ba sai da karatu wata shahudin sai da tahiyya wa salatin ala annabi da kuma salati ga annabi fa inna sita min zalika shay'an in ka manta ɗaya daga cikin wannan fasjud sajdatayn to kai sujada da biyu na rukunwa wannan kaga shi ma wasu daga cikin shafi'awa suna yin hujja da wannan abu din cewa kaka yana nuna maka cewa wato rukuni ce alhali kuma wannan baya rukuni idan an lura kaga ba a rukuni illa abin da zai duba zai nuna zai zama hujja ne ga wanda ke cewa wajibi ne tunda ai gashi shi ibn umar cewa yake yi idan ba in an manta za a sujjada da binar kalwa kaga da sai ce a sake dawo da ita kamar yadda shi imamu shafi'i yake faɗa saboda haka wannan baya nuna gaskiya gaskiya rukuni kamar yadda su shafi'awa suke faɗa sai kuma hadisai wanda suka zo da ifai a wannan babu akwai hadisi na imamu da dara kutun ya fitar da shi al-hakim ta hanyar kuma al-hakim al-bayhaqi ya fitar da shi da a cikin al-khilafiyat ibn abdul bar ya fitar da shi a cikin at-tamhid ta hanyar abdul muhaimin ibn abbas ibn suhail as-sa'idi ibn sahal as-sa'idi daga yake cewa sami'tu abi ya ji babansa abbas ibn sahal as-sa'idi an jaddi daga kakansa kakansa shine sahal ibn abdullahi sahal as-sa'idi wannan sahabban manzon Allah anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu yace manzo Allah ya kance yana cewa la salata liman la wudu'a lahu ba salla ga wanda bai alula ba wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi babu kuma wato alula ga wanda bai ambaci sunan Allah bai ce bismillah wala salata liman lam yusalli ala nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma babu salla ga wanda bai manzo Allah salati ba to kaga anan yace babu alula ga wanda babu salla ga wanda bai alula ba wanda yaje salla ba alula kaga ba salla yanzu yace babu babu alwala ga wanda ga wanda bai ambaci sunan Allah ba akwai malamai da yawa da suke cewa wanda bai ce bismillah ba bai da alwala eh magana ce ta malamai wannan wala salata liman lam yusalli ala annabi kuma ce babu wani babu sallah ga wanda bai bai manzo Allah salati ba kaga wannan dai yana nuna maka cewa salatin wajibi ne to wannan da ya inganta kaga da zai zama hujja kwarai da gaske to amma sai sanadin sa akwai wannan Abdul Muhaimin ibn Abbas ibn Sahal as-Sa'idi shi kuma gaskiya da'ifi ne bal wasu malamai sun ce wa altsai ne duk da shi babu hakim ya ce hadha hadithu sahihun amma gaskiya ba zai zama sahihi ba shi yasa da yawa malamai Imam Zahabi gabanin imamu zahabi a dara kotuni da albayhaqi duk sun nuna cewa hadisi ne mai rauni ibnu abdul bar a cikin at-tahmid duk sun nuna cewa hadisi ne mai rauni sai hadisi na biyu kuma shi ma yana nuna kamar akwai wajabci a ciki shine abin da hadisin da al-fasawi ya fitar a cikin al-ma'rifa ta hanyar sa kuma al-bayhaqi ya fitar da shi a cikin al-khilafiyat ibnu abdul bar shi ma ya kawo shi al-fasawi yake cewa hadathana ubaidullah ibn musa قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن محمد ابن علي عن أبي مسعود يعني الأنصاري صحاب مزع الله قال يكتوى لو, لو صليت صلاة da zan yi wata sallah la usalli ala ali muhammad ba zan ban yi salati ga annabi muhammad da alayen gidansa ba la ra'aytu anna salati la tatimu da naga sallah ta bata cika ba haka ya faɗa to kaga shi kasa wannan a cikin sanadin sa akwai jabirul ju'fi jami'ar ju'ufi ba a tsini a ilimin hadisi a wurin malaman hadisi duk ba a tsini ba amfani da hadisi sam matruk ne bal wasu malamai ma sun kareta shi inda ya inganta kuma kaga wannan ma a cewa aka yi cewa ya latatin mu ba ta cika za ta iya wa ana maganar cika cika na wajabci na cikan sallan in babu ita babu sallah za ta iya wa kuma ana nuna cika cika na kamala to kaga shi ba wannan babu wani hujja sai abin da ake fito daga Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi imamu albani ka sheftar da sanadin da akarin zuwa ga ash-sha'bi ta hanyar waki' ibn al-jarrah ar-ru'asi daga sufyan al-thawri daga isma'il ibn abi khalid daga sha'bi sha'bi yake cewa man lam yusalli 'ala an-nabi fi tashahhud wanda bai manzala salati ba a tahiyya falyu'id salatahu to ya maimaita sallarsa aw qala ko kuma ya ce la yujzi salatahu wannan bai isa masa ba a sallarsa wannan sanadin sa ingantacce ne ya tabbata kaga imamu imamu imamu shafi'i bai kadaita da wannan fatawar ba kamar yadda wani ke cewa ya kaɗe ta su al-tahawi yana ƙoƙarin cewa shi imamu shafi'i shi fara faɗan wannan fatawa to kaga aka ba shi akwai imamu sha'abi tabi'i ne shi sannan kuma al-bayhaqi yake cewa warwina an hajjaj ibn arba an abi ja'far muhammad ibn ali ibn husayn kuma an ruwaito haka mun ruwaito da sanadin mu zuwa ga hajjaj ibn arba daga abu ja'far muhammad ibn ali al-husayn ya nufin al-baqir shi ma ko da yake ya zo da shi a ta'liqan ne amma dai inda yawa to babu wani matsala gami da shi wanda suka ruwato zuwa ga hajjacin to lalle wannan din shi ma wato sanadin sa yana da karfi kwarai da gaske kaga dai anan muna da mutane guda magabatan shafi'i akalla guda uku ko guda biyu muna da ash-sha'abi ash-sha'abi ya ce shi ma wajibi ne muna da muhammad al-baqir shi ma ya ce wajibi ne sanai babu shafi'i da kuma babu shafi'i bayan ya bada fatawa kuma akwai irin su imamu ahmad suka baya sa irin su ajurri to magana wannan magana ce ta ilimi ba magana ce ta a ce wani malami ya faddare ba kasa wani lokaci ana irin wannan a ce malami ai shi kadai ba da faɗan wannan fataman ko wani abu makamancin haka akan wani sai a dinga kushe malami to wannan bai zama wata wani dalili za a ce za a kushe malami ba saboda wato ya zo ya zo da wani abu da shi yake fahimta shari'a to sai magana ta biyu sai aka dai magana Imam Shafi gaskiya ba ta da kanki kaga idan mun bi dalilan su duka ɗaya bayan ɗaya ko dai wanda yake ya fito karar ya nuna cewa babu sallah din in babu in ba isa annabi ba kuma da'ihi ne ko kuma ya zama wato akwai ihtimali a ciki a magana ta da fuska magana ce wacce take ba za a sallama ba sai magana na biyu da wanda ke cewa wato sunna ce wanda ke cewa wato salatin annabi sunna ce a sallah idan mutum ya bari to ya bar afdal amma idan ya zo da shi to ya zo da kamala a sallarsa daga cikin hujjarsu sun zo da hujjoji da dama amma da zan ba mu kaɗan daga ciki daga ciki akwai hujjarsu akwai inda maza Allah ya cewa kuma lita khairun lil mas'alati ma sha'a wannan dai hadisin ثم لتخير من المسألة أعجبه kaga da mazala bayan ya gama faɗin tahiyya sai ce da to shikenan sai mutum ya zaba abin da ya ya ga dama na addu'a to kaga anan sai da aka gama tahiyya inda salatu annabi na nan da sai a ce salatu annabi wajibi ne ita ma amma sai aka ce inda an gama tahiyya shikenan kawai mutum thumma li takhayyal min al-mas'alati ma sha'a suka ce to kaga wannan yana nuna cewa ya wato shari'a ta ba mutum zabi inda wajibi ne ko rukuni to da bai ba shi zabi ba kaga wannan shi sai ya zama kaman sarif ya zama kaman abin da zai zama yana wato cire hadisin ka ibn ujra daga daga daga wannan daga wannan wajibci to to wannan shi ma akwai abin dubawa wannan wala ta khairul masalati ma sha'a yin hujja da wannan abin yana kau yana kange yana kautar da umarnin wajibi shi ma wannan akwai abin dubawa saboda idan an lura da wannan hadisin in ka duba sauran hanyoyin hadisin da yazo ya zo ta hanyar ka ibn ujra ya zo ta hanyar abu sa'id al-ansari ya zo ta hanyar abu humaid al-sa'idi ya zo ta hanyar wasu daga cikin sahabbai ai yanda hadisin ya zo shine da da aka ba su umarni su yi maza Allah taslimi da kuma salati sai suka je suna tambayar shi ya za su mishi wato wannan wannan salatin wanda ke nuna maka cewa wato ashe tahiyya din shi ya fara zuwa a tahiyya ko tare da taslimi din shi ya fara zuwa kafin salatin annabi so magana a ce kuma li takhayyar min salati ma sha to ai da ma wannan maganan shi ya fara zuwa magana salatin annabi daga baya ta zo ita ce muta akhira ba sani ku an fahimci magana da nake ita ce ta fara zuwa to tunda ita ce ta fara zuwa to magana kuma ai hujja da wannan hadisi ko ya kaushi ba sai zama kamar ita wannan hadisi ka ibn ujra ya ƙara ma abun fadi ne shi wato sun malita khairun lil wasati ma sha ya ƙara ma dan ƙara ingiza shi gaba shi kuma sai tsara tsakiya saboda me saboda da can ai ba a wajabta musu ba da can ba a shar'anta musu ba suna dai yin ijtihadin su ne ba a ce musu koyi ba suka suka ce manzo Allah to ya za su yi sai ya shubi iyalin su daga nan kuma har suka ce har muka muka yi wato muka gurace ma da hawa bai tambaye manzo Allah ba saboda yadda manzo Allah ya canja kuma sai ya shiru to ashe wahayi za a masa da aka masa wahayi kuma sai aka ce to ga kulu ku ce Allahu salli ala Muhammad to kaga wannan yana cewa maka tahiyya din da taslimin sai daga baya ta zo to magana yahuda da wannan hadisi kuma shi ma ya kau sunna ce ba su cewa wajibi bane inda wani cewa ce inda wajibi ne inda ba zalla ya fara a lokacin to ai kaga ba shar'anta ba kuma lokaci da ma nan sakan hukunci ba shar'anta ba to shi mun daga baya ya zo shi kuma to magana kuma a ce wannan kuma ya zama kamar shine sarif din sa bai taso ba sai magana na na biyu suka ce hadithun ka'ab ibn ka'ab da ka'ab ibn ujra da shi da wasu daga cikin daga cikin wato sahabbai kamar su Abu Humayd as-Sa'idi da sauransu Abu Mas'ud al-Ansari suka ce bayan nan wajibi saboda ai kaga su din mazala bai kira su ya ce yazo akwai ya musu ba kamar yadda ke koya musu sauran sallah sai da daga baya suka ji suka tambaya da kansu to kaga ashe suna neman istirshadi suna neman shari'a ce ba suna neman wato me aka wajabta musu bane ba eh wannan wasu ma sun yi hujja da wannan eh to amma kaga anan shi ma amsar da malamai ke ba su wasu daga cikin malamai suke cewa kaga wannan shi ma to ai ba ba suna tambayar hukuncin salatin annabi bane suna tambayar kaifiya ce ba suna tambayar ya me hukuncin salatin annabi ba inda suna tambayar me hukuncin salatin annabi ne sai ka ce to ai wannan amru irshadin ce ba amru ijabin ba amma suna tambayar yaya zami ne to cewa kuma yaya zami wannan baya kona cewa kuma wajiba ce ila shi ba an fahimci wani dalilin da malamai ke kawo ba magana ce dai ta malamai wannan tsakanin wannan da wannan gaskiya hujjoji za ka gasu za ka sami su tsakafi a ana da yamma ɗanyi canjar rasu ta amma dai mu dai za mu faɗi abin da ya fi wannan saboda saboda abin da suke faɗa ai wato bai da bai da bambanci da hadisin abu huraira abu huraira in kuma ta dawo istiftahi dawo istiftahi ai shi ma tambaya yake cewa bi abi wa ummi wa me kake faɗa ne tsakanin kabarin haramanka da katinka me kake faɗa to kaga wannan shi kaulan wahidan yana nuna cewa wannan ba wajibi bane saboda me saboda bai gaya mushi ba sai da tambaye shi amma shi wannan a dama can qur'ani ya ga ya musu umarni su rika yi kuma sahabbai sun fahimci cewa umarnin ya fi karfi a sallah to kuma tun da suka gani kuma cewa a ambaci assalamu alayka ba ambaci salati ga annabi ba sai suka suna neman kuma ya za su kaifiya din shi ba tunda salati ga annabi a taslim da ake masa an koya musu wani sabon sufuri da musaba da shi ba ana cewa suka yi assalamu alaika assalamu ala nabi assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu alaina haka assalamu ala fulan assalamu ala fulan suna suna roƙa a haka sai mazala ya hana su ya ga ya ba su wani sabon shirya to kaga wannan in haka ne an wara su mara sai a ce sai a daina tayya tayya ta zama wajibi ba kaga ba mai faɗan wannan magana saboda haka shi ma wannan malamai suka ce wannan suna tambayan kaifiya ce suna tambayan kaifiya ce ba ba hukuncin tayyan ba akwai magana na Sa'id ibn Mas'ud yana rawaito a cikin sunan dinsa daga Ibrahim an-Nakhai Ibrahim an-Nakhai yake cewa kanu yaktafuna bi tashahhud wato an salati min salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai yace sahabban Abdullahi dan Mas'ud nan yana magana Ibrahim an-Nakhai idan yace sun kasance yana magana malaman sa malaman sa kuma almajan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa malamansa da ya zo ya gani shi abinda ya gani a wajen suna yi shi ne wato in suka yi tahiya ba sa ganin cewa wasu rashin annabi wajibi to wannan idan su samu daga abdullahi dan masu shikenan kuma ba daga wajen suka samu da ishtihadi na iya shiga ciki wannan bai da bambanci da amalu amalu ahlul madina da malike cewa aiki a wajen mutanen madina dan haka shi ma wannan ba wani hujja a kansa zai iya daukan ishtihadi su ne ai sun samu abdullahi dan masu da dama a wasu wurare su ma saboda haka to wannan ba zai zama ba zai zama wato hujja ba suka ƙara cewa kuma hadisin kuma litakhayyal min masalati ma sha'a ko ajabahu mujmal ne hadisi ne a dunkule hadisi ne a dunkule na farko dai dama shi ya fara zuwa nabi kuma hadisi ne a dunkule sauran hadisi hadisi sun yi bayanin shi hadisi akwai hadisin fadala ibn ubayd al-ansari kamar da ke cikin sunan abi dawud jami'u tirmidhi sayyi ibn khuzaima musannad babu ahmad amsadrak na hakim mazala ya ji wani yana yana yana addu'a a sallarsa sai bai bai yaba ubangiji ba bai yaba ubangiji ba ko bai mazala salati ba yaba ubangiji shine mene shine ya faɗi wani magana me ake da ban an zauna an za a yaba ubangiji shine tahiyatu lillah kaga bai yaba ubangiji ba bai maza Allah salati ba sai maza Allah ya ce ajila hada yace wannan yayi gaggawa fa qala sai maza Allah ya ce fal yabda bi tahmid rabbih azza wa jalla wa thana alayhi idan mutum zai zai zauna ya tayya ko ya zauna sai zaman shi da sallah to ya fara yaban ubangijinsa mai girma da daukaka ya gode masa kuma tukuna kuma ya salli ala annabi sannan sai ya salati ga annabi kuma ya da'u bi masha'a sannan sai addu'a ga abin da ya ga dama kaga wannan shi ma yana ƙara nuna cewa kuma li tahayyana al mas'alati masha'a an ƙara an ƙara mishi fadi saboda me saboda yazo fara da yazo ga fada sai ya ce to ka fara yin yabo ga Allah ta'ala in kai kuma sannan kai kaza in kai sannan kai kaza wannan yana ƙara nuna maka cewa lalle wannan hukunci shi ma an ƙara masa fadi ba kamar da waɗannan malamai suke cewa waɗannan malamai suke cewa inda dole ne da an gaya masa ba saboda haka wannan shine abinda malamai ke faɗa sai maganar da ba su cewa wajibi ne wajibi shine wato idan mutum ya barta ya barta to zai sujada da rafkanwa wanda mu gaskiya ni abinda nafi karkata zuwa gare shi shine wato salati ga annabi wajibi ne a sallah a tahiyan karfi wajibi ne a sallah wanda ya bar shi zai sujada da rafkanwa sabani wanda yake ba zai yi ba eh sabani kuma wanda yake cewa kawai a'a ya dai zunubi kawai ba sai ya dawo ya yi wannan sudan arab kanwan ba kamar yadda shan rasul albani in ba kuma ta bai abinda makanta na shi ake cewa ya akamu tarihi wanda ya bari ya yi zunubi amma dai bai ce zai sujada da kanwa ba gaba mu dai muna cewa zai sujada da arab kanwan saboda akari na ibnu umar da kuma abin da zamu zo mu karanta nan gaba dalilin farko da zai sa ka fahimci salati annabi wajibi ne wajibi ne shine wato sahabbai sun fahimci cewa salatin annabi tana bin taslimi ne tare suke sallu alaihi wa sallimu taslima tare suke hade to kuma sun fahimci cewa da aka gaya musu assalamu alayka to ba a gaya musu salatin ba suka zo suna neman tun da a hade yake a hade suke a gaya musu hukuncin wancan afwan a gaya musu yadda za su yi wancan to kaga a dauki wato hukuncin su daya yafi abinda kuma ya fi shahara a bakin ma ya fi inganci a bakin malamai ce tahiyya wajiba ce tahiyya ko tare da wannan assalamu alayka din to ita ma salata annabi ta bita sai da matan da farko ba a ce wajibi ne sai an yi wannan salatan annabi ba daga baya ne suka tambaya sai zama wato dilatul qiran da ko dilatul iqtiran da malamin ke faɗa sai zama an fahimci wato wajibcin haka abin da zai ƙara kuma nuna maka wajibci shine wannan hadisi da muka karanta da zo cewa mazala da ya gani cewa ajila hada yace wani yayi gaggawa cewa yayi gaggawa kaga abin da bai yi ba shine wato yaban ubangiji yaban ubangiji kuma shi tahiyya التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك kaga wadannan sune tahiyya da aka wato godiya da aka ba ubangiji da kuma yabo da masa da aka yi sai kuma aka bi shi da kuma assalamu alayka sannan kuma to kaga ya kamata a ce ya zama hade yake da kuma salatin annabi kuma shine matsala da tashi fada haka ya fada yace fal yabda bi tahmidihi wa bi riwayatin bi tamjidihi wa thana'i alayhi wal yusalli alayhi sannan kuma lalle ya salati ga annabi kaga yace wal yusalli kaga ya karfafa abu sannan sai ce tun mai da'u ma sha sannan sai addu'a ya roƙi abin da ya ga dama sannan abin da zai ƙara kuma nuna maka haka shine a ran waɗannan sahabai kamar yadda muka faɗa suna tambayan kafiya ne ba suna tambayan hukunci ba ne suna tambayan wato ba suna tambayan ya za su yi mai hukuncin abin ba suna tambayan ya za su yi ne saboda haka dai da yawa malamai wasu daga cikin malamai mu haƙiƙu da suke cewa lallai wato yin satayya to wajiba ce a sallah sannan daga ciki suke cewa akwai akari na ibn umar ibn umar al-ma'amar ya fitar da shi ibn umar yake cewa wato sallah ba ta cika sai da karatu sai da tahiyya sai da salatin annabi mun kuma san cewa karatu da tahiyya wajibai a sallah in mutum ya ƙi da gangan to zai su da rafkanwa afwan ya ƙi da gangan babu sallah in kuma ya bari da rafkanwa kuma zai su da rafkanwa to kaga kuma ibn umar sai ya haɗe su a waje guda to a dauke su a matsayin hukunci su daya yafi akan a ce kuma hukunci su ba dai ba su ba kuma da yawa a cikin nasarar shari'a zaka samu wani lokaci a salatin da kuma sallaman tare suke zuwa da juna to a rarrabe su babu dalili a shari'a zai zama kamar karar rabi babu dalili kenan zai zama ka mutum ya rarrabe babu babu dalili saboda haka dai ni abin da nabi karkatan ma amma karkatan da ba wani mai karfi ne ba saboda yanayin a takafu da aka samu na malamai shine gaskiya wajibi ne mutum zai salatin annabi saboda wato salatin annabi da taslimi gare shi abu ɗaya ne tare suke tafiya a ƙur'ani tare suke tafiya a shari'a kuma tare suke tafiya in ka bi harshen manzon Allah kuma sannan kuma sahabbai sun fahimci cewa ko tare suke tafiya shi sa ma da da aka gaya musu ɗaya ba a gaya musu ɗayan ba suka je wurin manzon Allah wurin ya gaya musu ɗaya wanda wannan kaga zai ƙara nuna maka cewa kuma wato an shar'anta shi kuma wajibi ne abin da kuma zai ƙara nuna maka haka shine ibnu umar abdullahi dan mas'ud a watan akhar na shi makaranta kaga daga baya sai ka cewa zan yi tahiyya ne idan nayi tahiyya sannan in salatin annabi sannan daga salatin annabi sannan kuma sai in yi abin da na ga dama kaga wannan dan wannan akare duka suna ƙara tabbatar mana da cewa lalle abin da manzo Allah ya tabbata akan ya koya masa bansa shine lalle idan mutum ya tahiyya to kuma ya bi shi da ya sa shi a tsakiya salatin annabi sannan kuma sai ya kuma ya yi salat ya addu'a da ya ga dama babu babu laifi a kansa kuma wannan din shine yafi to sai magana wanda ya manta bai bai salatin annabi ba wanda ya manta bai salatin annabi ba da wani sujada zai yi sujada ba adi zai yi ko qabli akwai shi ibnu umar yana cewa ko ya ba'adi amma da yake ni ban tsaya akan ruwayan ba an ce yana cin amal layl amal layl wal layla amal yawmi wal layla na al-ma'mari kuma na amma kamar ba shi ba shi a hannun ɗaliban ilimi wannan littafin na ta bincika shi ban same shi ba amma alhaji yana cewa shi ya kamar ya alama ya ya dace isnadin sa yace isnadi ne jayyid to shi ana arwato daga wajen yana cewa ya sidda ba'di to ko da yace sidda ba'di wanda zai zama bai zama hujja ba saboda magana su ce mu abin da muka samu a hadisin Abdullah bin Buhaina a cikin as-sahihaini shine manzo Allah da ya batayya da ya batayya ba kabliyayi to tunda kabliyayi ita kuma da mun ce kuma salatan annabi yana cikin jinsin tahiyyan ne tare yake da tayyan ba za ka cire raba shi tayya ba sai yana shari'a ya raba su kamar tayyan farko kaga shari'a ya raba su to tayya na biyu kuma shari'a bai raba su ba da haka shi ma idan baka zo da shi ba to bai da bambanci da ka ba tayya kawai mutum abin da zai yi sai ya kamni ka ba ta ita in yayi kabli idan in zai yi istidraki haka ne magana karshen da ta shauda akhir ne wato a karshe ne kaga zai yi istidrakin sa idan ya isi diraki to kaga shi ma dai a nan daidai da haka rika abin zai ai tunda a nan ya riga ya isi diraki in ya riga saboda an samu wani dan gap wasu malamai suna cewa da zarar an samu gap tsakanin tayyar da wani abu wani abu ya shigo kamar ka kudura aliyar zaka wani abu to shi kenan kai musu kai musu zanar kanuwa wasu kuma suna cewa a'a tunda ba tashi kai a rukunin ba to shi kenan in dai ka riga ka tura kafin ka sallama to shi kenan ka yi babu rankanuwa a kanka to amma inda inshalin zai zo shine idan mutum ya manta ya manta ya riga ya sallama to kaga ba za mu koma masallar mu da muka faɗa kidan na tahiyyar ƙarshe wanda ya manta in ya tuna a lokacin sai ya yi ta in kuma bai tuna ba sai bayan ya sallama kuma ta zama ba a dike na ita ma sujjara na sujjara ƙarshe afwan tahiyyar ƙarshe ai wasu na cewa idan mutum ya manta sai da ya wasu ƴan mutoci haka sai tuna cewa fa ashe sallah yake yi sai tahiyyar to wai dan wani dan gab da ya bari wannan gab da ya bari suna cewa to lalle ya bi sujjara na kalwa to wasu suna cewa a tunda dai bai riga ya tashi ba yana nan akan wannan rukunin ba sai ya wani sujada ba alayi halin ni ina ganin kamar ya fi kamata ya sujada da rafkanuwa ya fi masa saboda wato zai yanda mutum ya zamu wani dan gaf kamar yayi wani abu ne a sallarsa yayi wani tawaya ne ko yayi wani karin da bai dace karin ba to ya cika da ya cike wannan gibin da sujada da rafkanuwa ya fi masa wannan ra'ayi ne na malamai ba da wani karfi idan mutum da bai bai riga ya sallama ba to zai iya istidrakin kayansa in yayi in ya dauka maganar malamai da suka cewa zai sujjada na rukun washi kenan in kuma zai ya ga shi ba sai yayi mutu wannan ba matsala bace akwai malamai da suka faɗa haka wallahi ta'ala alam to sai magana wanda ya bar salatin annabi da gangan wanda ya bar salatin annabi da gangan kun da ga wasu daga cikin malamai masu cewa ai sallan ba sai sai ya abin nan to jumhurin malamai idan ya barta ne yana bin fatawan jumhurin malaman can wato ya ɗauki fatawa ne na wasu malamai kuma ya fahimci cewa shi ya magana su tafi ƙarfi to wani babu laifi a kansa kuma ba magana ka ce sai ya sake wasalar ta ɓaci ila iyaka dai abin da malamai ke su faɗa karar mutum ya mai da shi aiki su kenan idan aka ce abu ba wajibi ba ne in ka bari da gangan babu kuma akan kuma ya zama ba wai su ce ka je ka yi ba ne ba ba su ce a ji abu ta ba ne ba a'a suna dai gaya maka ne idan da ya faru ka sallame wanda lili ya sanya ka sallame dai da ganganci din to babu wani matsala akan ka a sallah ba sai ka sake mai sallah ba amma wanda shi yake yake da ra'ayin cewa kuma shi wajibi ne a kansa kamar sai a jurri kamar da mu kuma mu abu da muka zaba kenan to lalle idan ya bata da ganganci sallar su babu ita wannan kuma mu shine zaɓin mu mun bi fatawansu waɗanda malamai da suke cewa wajibi ne saɓanin shi imamu imamu albani yake cewa a akai akan tarihi kawai zai zunubi ne amma ba sai ya sake amma duk wani abu da zaka ba da kuma tahiyya din shi kansa da abubuwa ne na wajiban sallah da yawa malamai suna cewa idan ka bari da gangan to sallan ta baci wanda kuma wannan shi ra'ayin su ya fi ƙarfi akan masu cewa a in mutum ya bari da gangama sallan nasu tana nan kawai dai zai sujada na rafkanuwa istihbaba a sujada na rafkanuwa ana yin shi ne ga wajiban sallah wajiban sallah kuma in mutum ya bar shi da gangan ya bata masa sallah sujada na rafkanuwa sunansa sujada na rafkanuwa idan ba rafkanuwa kai ba to babu dalilin da yasa ka yi shi wannan shine abin da abin da ya bayyana mana wallahu ta'ala a'lam na na haka haka a to in mu a fatan masu wajibi ne ai wajibi ne kuwa sai dai zai kada sallan baki da da su to ai abin da nake magana shi in muka ce yanzu wajibin sallah ne ko sharadin sallah ne bayan sallah ba za ta yi ba sai da ita ko da nafila kake yi ka bar alula ce alula ka ga a sallar nafila yanzu mutum zai ce da sallar nafila na dare ba dole ba ce amma dai in zai ce da sallar dole sai yayi wannan abin da sharadin sallar take bukata da wajibanta ba zai ce kawai zai tsaya a tsaye ya ce na ga dama a tsaye zai sallan ba zai rukui ba zai sujada ba ba zai faɗa wannan magana ba kuma wajiban sallah din ba zai ce ba zai karanta ba ba zai ce ba zai karanta ba sai dai abubuwa na musahabai wannan kuma yana da dama to shi ma haka wannan abubuwan da suke sharaɗin sallah ko wajibanta kada cewa mutum yana nafila ya ga kamar za sallar raka za ta kubuce masa sai kawai shi kenan ya ya kada sallarsa dama da malamai da yawa suna cewa idan akwai mata sala fala salata illa al-maktuba so idan mutum yana tsammanin zai iya samu sallar raka ba ta kubuce masa ba zai iya karsawa in kuma yana ganin sallar za ta za ta kubuce masa salatin annabi ya katse mata kawai baki daya wannan idan ya fatawa waɗancan kenan amma akwai mutum masu cewa zai iya tsayawa Allahumma salli ala Muhammad za mu zo dan yi magana eh Allahumma salli ala Muhammad Imam Shafi ya faɗi wannan magana duk da wancan sati na na ni ma na cika baki na ce magana ce wacce take ba ta da wani inganci to amma dai gaskiya bayan nazari kuma da dan saki dubbe dubbe na na fahimci dalilin da yasa Imam Shafi ya faɗa haka Allah ta'ala shi ya masa wato hatana kwarai daga cewa na ilimi da yawa yanda ke fahimta abubuwa malamai ba su fahimta in ka kwatanta da tsarekunsa sai kuma zama tsoron limamin kada ba mu sai zama limamin shi kuma ya ɗauki ta sauri abu da wani lafiya na biki a da mutu ayyuka mutum imam wajibi ne bin liman wajibi ne mutum ko ya fara ya fara ko ya fara ko rukuni ya fara ko rukuni ya fara in liman ya zo ai shi ya riga ya tashi daga rukuni ai dole shi ma ya bi shi kamar ya fara fatiha fatiha ko bai karasa ba kawai liman ya yi durkusa ai dole ya bi shi eh wannan dole ya bi shi to sai maganan anan kaga an ce Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai manzo Allah salati me salati ga annabi take nufi a malamai sun yi maganganu amma dai maganar da tafi karfi shine maganar Abu Aliya Abu Aliya yake cewa salati salatin Allah ga annabinsa shine wato yabansa da ubangiji yake yi da kuma ƙara girmama shi da kuma ɗaukaka sha'aninsa da yake yi a wajensa da kuma wajen mala'iku in ya ambace shi ba zai ambace shi ba sai da ambato mai kyau sannan kuma shi salatin mala'iku da kuma sauran mu mahalittu baki daya shine mu rika cigaba da roƙawa manzo Allah addu'a muna masa addu'a muna roƙon ubangiji ya ƙara ɗaukaka matsayin sa ya ƙara ɗaukaka wato girman sa ya ƙara ɗaukaka sha'anin sa to kaga wannan shine wato salati saboda ubangiji shi anan idan in ka ce salati shi ne ya roƙa wa zai roƙa shi babu wanda zai roƙa shi addu'a shi da ba wurin sa ake addu'a a shi ake da mai biya bukata saboda haka in aka amsa addu'an a wajensa ko yin addu'a a wajensa shine wato ya tabbatar da wanda ake ba addu'an saboda shi ya tabbatar da yabansa da kuma girmama shi da kuma ɗaukaka matsayinsa da kuma ya sauka masa ni'imomi iri-iri ana kuma a hadisin aka ce wa ala ali muhammad a salati ga alayen gidan annabi muhammad su waye al anan lafazin al daga al-ahl ne ahl yana nufin mutanen gidan mutum mutanen gidan mutum asalinsa ahalu ne daga baya sai aka mai da wannan hawun ta zama ta zama hamza ta zama alu to kuma aka dai sai aka talilin wannan wannan hamzan karshe ta zama madda aka ce al saboda zai fi sauki a yare malamai da yawa suna da Imam Abdullah Sanani yake ruwaitowa daga al-Thawri da wasu daga cikin malamai wasu malamai da yawa sun ambaci cewa malamai magabata sun sabani akan su waye al al muhammad su waye alayen gidan annabi muhammad wasu ka ce a wannan annan kike magana fa ba wai su waye yan uwansa ba ko kuma su waye alayen gidansa zuriyarsa da da matayensa ba anan nake magana ba a wannan hadisi da aka ce wa salli Allahu salli ala muhammad wa ala ali muhammad me ake wa ake magana ana magana mutanen gidansa ko ana magana matansa kadai ko ana magana mu ma duka mu shiga eh wani zai ce gwara mu ma mu shiga lalle gwara mu shiga kuwa eh ai gwara mu shiga a imamu tauri da wasu daga cikin malamai suna ya ce malamai magabata sun yi sabani wasu na cewa mata ya manzan Allah wasu na cewa banu hashim da banu mutallif banu mutallif wasu na cewa kuma al'umma sa baki daya magana ce guda uku aka yi amma ya gaskiya ta hakiki abin da ya fi kamata wataƙila kuma ni ma yar hawa ta shigo ciki ta hakiki abin da ya kamata shine a ce a ce wato duk ya gangama haka ya gangama wato mutanen gidansa ya gangama wato matayensa sannan kuma ya gangame al'umma da ta amsa da'awansa ummatul ijaba din ya gangama haka dalili akan haka dalilin cewa matansa sun shiga shine wato a faɗin Allah ta'ala inna ma yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera yana magana yana magana matan gidan manzo Allah yana ba su dokoki Allah ta'ala da yazo sai ya cika shi sai ya ce inna inna ma yuridu Allahu kada Allah yana so ne da yuzi ba an kuma rijisa ya tafiyar muku da dauda ahlal baiti ya ku mutanen gida kaga ahlal baiti ai yazo kuma ana magana mata yan manzo Allah ne idan yan shi'a masu fitar da sama saman ayan ana magana ana magana mata yan manzo Allah kasan kuma ana magana an ci gaba ce ya nisa annabi an ci gaba amma kuma wai ana sai suka ce ana ana magana ana magana wai wai ba mata yan ba wani irin gwaranci ne wannan ita ga gida a hazabin in kai an ce an faɗi sunan maza Allah to da an gama za a ce ya nisa annabi duk akan matarsa ake magana da aka gama ne shine yake cewa ina ma yuridu Allahu li yuhibba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tatheera sai yake cewa wato yana sai tsarkake ku ne tsarkakewa to haka nan Allah ta'ala ya kira su da ahlul baiti nan wai sai suka ce ai misal da sai a ce inna ma yuridu Allahu li yuhibba ankunna an kunna shine wajen zamiri na na mata amma ka gano wannan yana na jahilcin su su ba su iya larabci ba yau in ana maganan in ana maganan wato nan an shigar da ankum saboda ana girma masu inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum ana girma in ana son a girma mace to fa sai a mai da dabirin ne zama ya zama ya zama na maza baki da ya zama na baki da sannan kuma an so kuma wasu daga cikin ahlul bait su ma su shigo ciki saboda ba su kadai ne za su tarayya da tsarkakewan ba to kuma me a ciki in aka ce ko a hausa ko a wani yare nan aka ce iyalin mutum ai a mace ake magana ko a ina ne amma ba sai da za a ce wai an ce iyalin mutum kuma a ce mata sun fita kuma ko kawo wasu daga ciki ba sannan kuma banda wannan kuma akwai hadisi da ya tabbata a cikin sayyid bukhari da cikin muwatta da muslim imam ahmad mazala yake cewa daga cikin sigogi na salatu annabi yace allahumma salli ala muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi wannan mun wuce shi a sunnah salatin nabi kaga ya faɗa mata ya da zuriyarsa to me kuma za ka cire mata yan a ciki tunda dai ba kai ne mai yin wannan salatin ba sai ka bar su shiga ciki Allah ta'ala ya ga dama sun shiga to dalilin kuma ne sa wasu malamai suka shigar da banu hashim a ciki da dama da banu hashim dole su shiga su ne wato suke da wato alaka na jini tare da manzon Allah sosai na kusanci to kuma an shigar da banu mutallib manzon Allah shi shigar da su akwai hadisi da a cikin sahihul bukhari yace inna ma banul muqallib ibn hashim shay'un wahid banul muqallib da banul hashim suma abu ɗaya ne saboda haka duk yan uwan manzo Allah ta wannan zaza banul muqallib da banul hashim to suma sun shiga cikin ahlul bait sun shiga cikin ahlul bait dalilin haka shine akwai wasu daga cikin ahlul baitin inda ajini ne sun shiga cikin jinin manzon Allah amma an fitar da su eh ba su imani ba ko dalili ya irin wannan an fitar da su su kaga alibatin anan an goma zala ana maganar banu hashim ne kawai da banu mutallif zuriyansa da kuma wasu daga cikin wanda suke hawashinsa gefensa kamar su al-abbas da su ali ibn abi talib wanda kaga za kusanci ne al-abbas ya fi ali ibn abi talib kusanci da manzo Allah kaga in ana maganar alibati ne da sai abbas ya fara shigowa ciki kafin ali dan ko rabu za a yi ya kamata al-abbas ya fara shigowa saboda shi al-abbas amman manzo Allah ne shi kuma ali cousin ɗinsa ne dan dan dan dan bakkansa ne to kaga bayan da aka hada tsakanin amminka da cousin ɗinka ba zai yi ba dalilin kuma cewa mu mun shiga cikin dalilin mun shiga cikin wannan wannan abin shine inda Allah ta'ala ke cewa adkhilu ala fir'auna ashad al'azab adkhilu ala fir'auna ashad al'azab wannan kaga Allah ta'ala ya bani labarin cewa ran tashin kiyama za a ce ma za a ce ma mutanen fir'auna ku shigar da alu fir'auna a shaddul azab ku shigar da su azaba mai rari nan aka ce aka ce alu fir'auna ana maganan fir'aun da mutanen da mutanen sa da suka bi shi da haka ana alamu salli ala muhammad wa ala ali muhammad to da maza Allah da wanda suka bi shi eh duk wanda za su fi shiga a farko sune mutanen gidan maza Allah amma dai muna sa rai da faɗar rahamar ubangiji ma mu shiga ciki Allah ta'ala ya shigar da mu muna da lokaci ko kore da na sauran? to to don taƙi ne ko za mu karisa to sai sai maganar imamu shafi'i da wasu daga cikin malamai da suke cewa a nan wajibin da ake magana shine wajibin mutum ya tsaya Allahumma salli ala Muhammad kadai da alaga da zai sallame a nan to ba a cewa sallarsa ba ta yi ba ji su imamu shafi'i dalilin akan haka suka ce to ai kaga a nan ita ayar cewa ta yi ayyuma maza Allah salati cewa ta yi awon salati inna allaha mala'ikata yusalluna 'alan nabi ba cewa ta yusalluna 'ala alin nabi ba cewa da yayi ana yin manzo Allah salati wani kuwa zai bi manzo Allah ne kawai so su waɗannan albarkatun manzo Allah ne muka shigar da su so idan kuma mutum ya ga ya tsaya kawai ya ga shi yana sauri kamar yadda ka faɗa ya ga yana sauri saboda kai ya rasa yawa zai ga lokacin sa zai ɓaci sai ce Allahumma salli ala Muhammad amma ba ina cewa ya ƙara wa sallim ɗin nan ba a wayan wasu za ka suna ƙarawa Allahumma salli ala Muhammad ko Allahumma salli ala Muhammad sallim ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wannan duk ƙari ne da wasu suna cewa ayi amma dai tsayawa dai akan abin da yafi ya zo a hadisi shi yafi duk sahabbai larabawa ne suna jiran manzo Allah ba da sun faɗa su ma sayyidina amma ba sa faɗa saboda haka Imam Shafi yake ganin babu idan mutum ya tsaya nan to ya zo da albashiru ƙarawa akan akan akan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wannan wannan musahabi ne musahabi ne lalle babu kokonto babu makawa abinda wanda aka nema mu salati shine manzo Allah wani manzo Allah kan zai shiga ne ala wati taba zai shiga ne a albarkatin manzo Allah to amma dai abinda ya kamata a fahimta anan shine manzo Allah ya ba su kaifiya ne ya ba su kaifiya ne ya ba su sumfurin yadda za a yi ne to tunda manzo Allah ya ba su sumfurin yadda za a yi ne abinda yafi shine mutum yayi yadda manzo Allah ya koyar masa kar ya zama yana wato yanke wani abin da aka koya ba abin da manzo Allah ya koyar da shi akai saboda kaga idan muka ce za mu tsaya akan Allahu salli ala Muhammad mushiru to ai shikenan ba mu da bambanci da da da wadannan sahabban su ma da sai su zaman su sai Allahu salli ala Muhammad me a ciki ne sallu alaihi Allahu salli alaihi ba shikenan ba ai ai larabci ne larabci ne sallu alaihi ku yi masa salati to Allahu salli alaihi Allahu salli ala Muhammad ba shikenan ba amma kaga sai da suka zo aka ba su kaifiya tunda dai har sun tashi sun jawar mazala an ba su kaifiya to babu mazala ya fi akan mu mu tsaya akan wato mu ra'ayi mu na karan kanmu lalle ni na ganin mutum ya ƙara sadin shi yafi kada mutum shi ya tsaya Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya tsaya wa ala ali Muhammad bai ƙarasa ba amma dai idan bai faɗa ba lalle magana ce da take da wajen sai to wata iya sai larura to amma ni zan ƙarasa gaskiya ni ne zan karisa ni yadda za a yi dai zan karisa sigogin salati sun zo da yawa sun zo da yawa in an duba mangaru na shekara sun albani a cikin sifar salati na biya zo da guda bakwai a ciki insha Allah idan aka duba za a ga yadda malam ya kawo su kuma kowanne ya yi takarijin su ya nuna ingancin su wanda duk sun inganta ina ganin sai mu tsaya nan in ka zo sai mu tashi akan hadisi na 124 لا اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال ان شاء الله تعالى abinda makanta ji Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh